ko ka sa bindiga ka kashe shi ko ka tuka mota tukin ganganci ka kashe wani ko ka hawo babur tukin ganganci a cikin unguwa kana gudu ka buge yaro kafin a kai shi asibiti ya mutu ganganci ne wannan inda ba a gudu kana gudu ko ka je kai sakaci da ran wani saboda wata dama da Allah ya baka kamar yadda likitoci mutum yana aikin asibiti kurin ya yi wasarere da ran dan adam bai kula da shi bai je ya mutu shi ma duk kisan kai ne ko ka bashi maganin da bai kamata ka bashi ba musamman musamman ƙanana-ƙananan likitocin nan yan masu certificate certificate da, da nursing nursing din nan da, da suke mai da kansu likitoci kurin mutum ya shiga unguwa health technology kurin ya gama ya bude zabgeyen chemist duk kes ɗin da aka kawo masa na cuta sai ya yi treating ko wata ƙaramar makaranta yi ba medical doctor ba ne ba ya je ta ɗirka mutane maganin da ba su cancanci shi ba shi ba da magani wa marar lafiya ai ilimi ne ba wai dan mutum ya rataye farin kwat ya je ya je makarantar lafiya shikenan ya zama likita ba a likitocin ma mataki mataki ne mutum ya zama likita ina muku magana ne akan salwantar da ran wani duk mutumin da ya shiga sana'ar da ba tasa ba bai kware ba a ciki ya kashe mutane wallahi sai Allah ya tambaye shi baka da bambancin da direban da bai iya mota ba aka mai lodi aka cika masa mota wai Lagos zai tafi ya ɗebi mutane yo ya zabga da su gada ya je halakar da su kaga mutum ya je bai da wata takarda ta nuna kwarewa ko na abu amma fa ba wani ciwon za ka masa anguwa layi ake masa sai ka ji ana dokta dokta yana na'am na'am wallahi masifan da take damu mu kenan saboda haka kowa ya tsaya inda Allah ya tsayar da shi abu na biyu akwai wanda kurin sana'ar su sai da magani amma sun zama likitoci ku fahimce ni da kyau shi bai ma je makarantar ba makarantar lafiyar ma bai je ba gaba daya na'am me yau kace? ok dokta ka faɗa ko wallahi amma wallahi ma na saboda tsabar ƙwarewa da abu yana damunka kana masa magana zai baka magani ka san mu hausa fulani mu Allah mana afuwa malam Allah mana afuwa sai mutum kurin fa sai je chemist sai haka dakta wallahi ciwon jiki nake ji wallahi kai sai sai ce bari ka gaba ra nemo maka wani mai karfi sai ce sai ce da shi in ka zo sha hurhudu za ka rinka sha kuma a ka'ida kwaya ɗaya yake sha ko biyu sai ce ka yi overdose in ka buga shi da yawa ƙarfinsa washe gari za ka tashi kamar doki yanzu daidai ne mai sana'ar kemis kurin wanda ya buɗe kemis kurin ni da nake muku azinan ba zan iya buɗe kemis wallahi zan iya buɗewa in iya karanta abin da likita ya kawo iyakaci mai sai da kemis ba likita ya rubuto ya sa hannu ka ɗauki magani ka bayar iya yanda likita ya rubuta haka za ka bayar amma yau mun waye gari masu sayar da magani a kemis su ne likitocin wani ma wallahi baya zuwa asibiti a ina ni da nake da mai kemis a kusa da ni mutum ya ta danna mutane magani ya je ya ba wa mutane maganin da bai cancance su ba ya kashe su ba a sani ba mutum ya ta jinya kuma wallahi ba mamaki mai kemis ɗin gosu ne ya kashe shi akwai wani kes da aka kamu very implicated uh, case akan wannan wata baiwar Allah ne irin wannan ba kwarewa ba wani abu ta je aka kawo mata wata fashion daga zuwa kawai ta ɗauki ruwa ta danna mata ruwa ba a gwada ta ba me yake damunta ai shi ruwa da likita yake ɗaurawa mutum ai ba kowane ruwa ake sa wa mutum ba ku yi haƙuri ba ilimi na bane amma dai ina tare da likitoci sannan kuma akwai mai ciwo kaza mai ciwo kaza ba a ɗaura masa abu na biyu na uku shi kansa ɗigan ruwan akwai yadda likita yake sa shi ya ɗiga ya shiga jikinka bai cutar da kai ba in aka buga shi da yawa yana zuwa ya affecting zuciyarka ya bugar da ita gaba ɗaya ana gama ɗurawa wannan baiwan Allah ruwa jiki ya daɗa rikicewa gaba ɗaya ita dai mai ɗan karambani kaga wai abun fa ya kai ga hammata ma yanzu yi suke yar mace kawai ta je ta ɗan health technology ɗinta tana race kwaɗinta a unguwa ta zama doktiya ita ma abu ya gagara ta ce sai dai aka yi babban asibiti ana zuwa babban asibiti babban likita ya duba ya ce me aka yi mata don zaman duk likitan da ya san me yake yi sai ya tambayi da me da me aka baka don kar ya zo ya dora akan jangabu ai an yi mata kaza an yi mata kaza ya ce a bashi abin ya gani sai ya ce waye yi wannan abin aka ce ai kaza ne wallahi kafin a gama treatment matan nan ta mutu ko koyewa bai bai ce wannan wadda ta miki wannan abu ita ta kashe miki yarwa ai mai ciwo iri kaza da kaza ai bai kamata a daura mai wannan ba ai ba wannan abin take bukata ba asalin kes din ta kaza kaza ne ga abin da ya kamata jama'a idan Allah ya yi magana akan kisan kai ku daina tunanin mai daukan bindiga fafafafafa ya kashe wani ko wanda yake ainihin ba ni sunan shi fashi da makami ko kaza akwai masu kashe mutane da yawa salin alin direbobi suna kashe mutane su ma wannan masu aikin lafiyan da babu kwarewa suna iya kashe mutane da sauran abubuwa da suke faruwa na yau da gobe su kashe mutane don haka allah shukran Allah ya haramta a zubar da jini Allah ya haramta a kisa kuma duk wanda ya zama sababin salwantar da ran wani to ina jiya maka tsoron gamuwa da Allah ranar tashi alkiyama wai cewa wai wai ka kashe wani Allah dai ya ce bayan Allah na kwarai la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah me zaman lafiya da abin da aka kawo maka ba naka ba ka hakura kwanan nan na je egypt na je wani asibiti wani babban likita na je ya duba ni akan wani abu to a cikin test ɗin da aka yi min sai suka kira ni haka suka ce ka san da kana da kaza na ce eh na sani amma ni wannan abun ba shi ya kai ni ba wajen wannan likitan da ya zo sai ya duduba ya duduba sai ya rubuta mun magani ya ce gashi ka je ka sha wannan kwana kaza kai kaza kuma ka dawo ka same ni sai na ce masa to kaza mana rubuta mun maganin kaza sai ce a ka je ka nemi likitan kaza ya ce wannan bai shafe ni ba ai ga abin da ya kawo ka kaza ya ce a je ka ka nemi likita ne fa babba amma sai ce bai zai sa hannu ba saboda me ai ga abin da na zo masa da shi to haka kurin mutum bai ma je makarantar ba bai yi karatun ba haka kurin ya rataya kansa sai ga mutum yana yawo da wannan abin likitocin a wuya da an gan shi a ɗauka abin ne wallahi ko mu gyara mu kubuta a wajen Allah ko mu fada cikin halaka yanzu ba mai kemis fa yake zubar da ciki malam wallahi wallahi wani mai sai da kemin shi ya mu yace ai malam ko dai mace in ta ɗauki ciki mijinta baya son haihuwa ta ga ta samu ciki kawai mai kemis ɗin unguwarsu za ta je ta ce dakta da Allah a mun allura a zubar da cikin nan me yasa mai gidanta baya son yawan haihuwa ko kuma wata ta je ta yi zagaye-zagaye ta ɗauko ciki ya ce ‘yan mata kuma lallahi suke ‘yan mata wannan abin ya bani tsoro kwarai da gaske ce wallahi ‘yan mata budurwa yarinya ‘yar unguwa wallahi sai ga tana raɓa-raɓa ta zo wai ciki za a zubar mata ina kika same shi malam an yi tafiya ta yi nisa ta yi nisa wata kuma mijinta ne baya nan ta je ta ɗauki cikin kar ya dawo ya ce ya batta tana al'ada ba ciki ya yi aka yi ta haihu baya nan kaza kaza ita kuma ta zo mai kemis ba sai ya ɗirka mata allura ta je ta taɓarin jini shi kenan kawai a biya shi kudin shi yanzu don Allah aikin shi ne wannan ka tura ta babban asibiti duk abin da ya faru a manya-manyan asibitocin nan akwai wanda suka kware department department ne kowa da abin da yake amma kawai mutum a cikin unguwa sai zo yau nan na ce yanzu kai idan ka je a soke-soken alluran ka soka mata jinin ya barke ya ki tsayawa jinin ta ya kare gaba ɗaya za ka yi wallahi kai ka kashe ta ba ruwan Allah saboda ba aikinka bane mu din ma muna da tsiya mu ma talakawan da bala'in kauyanci da rashin wayewa mutum bai zai bi normal chain hanyar da ta dace ba yanzu fa mutum shi kadai kawai sai da ya ji ciwo kawai sai sai rubuta kansa magani ko sai je sai magani kawai yanzu misalin ciwon kai abinda muka sani wala kai na yana ciwo je ka sha panadol je ka sha paracetamol ba kowane ciwon kai ne yake bukatar panadol paracetamol likitoci suna faɗa cewa duk inda kaga ciwon kai to sign ne alama ne na wata cuta ba mamaki hawan jini ne da kai ba mamaki kaza ne ba mamaki kaza ne ba mamaki kaza ne amma da mutum ya ji kaza sai ce da kansa ma kawai sai ya ce dakta ba ni kaza da Allah kana da panadol extra eh akwai akwai wanda ya fi mai karfi za ka wani ko ba kawai ne ya ce da Allah da Allah ba ni daga dama duk inda ka ji daga wato na karfi ne na samun karfi ne wala Allah ya mana afuwarsa Allah ya ba mu dacewa don Allah mu gyara ilimi yana koyar da wayewa an ci gaba a duniya kada mutum ya zo ya kashe kansa da kansa ko ya kashe wani wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wasinu inna Allah yuhibbul muslimin mu'min yana da wayewa cikin al'amuransa kuma mu masu sana'o'i da muke rayuwa cikin mutane ana taimakon mutane amma a yi abin a bisa ilimi da basira ta yadda mutum bai zai zo da na sani ba ranar tashi alƙiyama kar ku kashe wani wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka yayi kisan kai kenan to lalle a zai gamu da asama yalqa asama asama ana nufin al'uquba kenan ina fata ana fahimta wani yana cewa jazallahu ibn aura a jazallahu ibn urwa haisu amsa حقوقا والحقوق له أسامة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي ثم قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق آه، ولا يزنون حديث مسدد ابن مسرحد دقى يحيى ابن سعيد القطان دقى سفيان الثوري آه، دقى منصور ابن المؤتمر دقى سليمان شيني الأعمش دقى أبي وائل شقيق ابن أبي سلمة ابن آه، آه، سلمة دقى أبي ميسرة آه، daga abdullahi ibn mas'ud ya ce sufyan sauri yana cewa haddasani wasil shine ibn hayyan daga abi wa'il shaqiq ibn salama daga abdullahi ibn mas'ud ya ce sa'altu na tambaya ko su'ila ko an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shakkan mai riwaya ne wanda ya ruwaito hadisin ko dai cewa na tambayi annabi ko kuma cewa an tambayi annabi ayyu zambi akbaru inda Allah ko inda Allah akbar wani zunubi ne yafi girma wajen Allah su sahabbai kullum in za su tambayi abu sukan tambayi abin da yake da mugun hadari da zai iya halakar da su idan sun aikata wani zunubi ne yake mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a riwayar muslim ayyu zambi a'azamu inda Allah wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah na farko ya ce an taji alalillahi niddan Allah ka sa masa kishiya niddan matsalan an taji alalillahi niddan ai an taji alalillahi matsalan ka yi wa Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali Allah shi ya halicce ka waccar kishiyar da ka yi wa Allah wanda kake bautawa kake hada shi da Allah bai yi halitta ba la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا أما shi da bai yi halitta ba sai kuma ka zo wai kana masa bauta ka bar wanda ya yi halitta alhali Allah da ya halitta shi kadai ya kamata ka bautawa qala qultu summa ayyu sai sannan sai wani zunubi kuma sai ya ce ka kashe ɗanka ka kashe ɗanka kashiyata an yat'ama ma'aka dan kai ya ci abinci tare da kai ruwa tare da Allah ya hore maka ya baka dama amma wai baka son haihuwa ko kuma ka fi fifita ranka samuwarka kai ka rayu a duniya akan abin da za ka haifa ya zo shi ma ya amfana daman duk wanda kaga yana baya son haihuwa ko yakan sa matarsa ta zubar da cikinta daman ai ba zai wuce wannan ba ai ya samu wani abu ne na duniya to baya so nauyi ya masa yawa abin da ya samu kada ya zo ya ta ɗaukan nauyi yana ta ciyarwa yana ta ɗaukan nauyin makaranta da haka bari ya zubar da cikin zubar da ciki kisan kai ne ko ɗan ya rayu ka kashe shi ka duba sai annabi ya ce an khashiyata an yat'ama ma'aka wai dan baka son ya ci abinci da kai baka son arzikin da Allah ya baka ku haɗu da shi ku ci ɗanka to yanzu al'ummar da take bakin cikin ɗan da ta haifa ta ciyar da shi ta taimaka masa wannan al'ummar ita ce wannan mutumin shine zai taimaka wa makoci wallahi malam idan ka ji ana baka kes-kes na maza kaga mutum ya tara dukiya arziki kadarori amma yana rikici da matarsa in ta ɗau ciki ku je ku tambayi mata su gaya muku wannan al'ummar da kake gani wannan mutanen da kake gani suna bukatar wa'azi suna bukata a tunatar da su wata mata ta kawo kes irin wannan ta ce ita fa damuwarta bala'in da mijinta yake mata yayin da ya tabbatar tana da juna biyu ba zan yadda da wannan rashin mutuncin ba ba zan yadda da wannan haihuwa haihuwa ki ta haihuwa kaza kaza kaza kaza ba ‘ya'yan kuna ta ce duka-duka guda uku ne yanzu ake neman na kaza na ce bai da hali ta ce malam kamfanoni ne ma da shi karewa gidaje na haya motoci na hawa ni wannan rashin tsarin a to a tutar rabe-rabe kaza kaza kaza ni ba zan yarda da shi ba matarsa yake gaya wa wannan ya manta arzikin da Allah yake bashi fa hadda na 'ya'yan yake bashi ku iyaye ku ji cewa abinda Allah yake saukar muku yake baku na hanyoyin samun ku Allah fa yana hada muku ne da naku da na 'ya'yanku don ku kula da su saboda su suna yara ƙanana ba su kai ga wannan ba kamar yadda aka saukar da arzikin ka kai kana yaro a hannun ubanka idan ka mutu sai Allah ya ɗauke wannan arzikin ɗanka sai ya miƙa shi ga wanda yake kula da shi idan ba a samu mai kula da shi ba sai Allah ya rike arzikin sai ya rinka jefa masa shi can can can can can yana rayuwa amma mutum ya tara ya samu shi baya son yaya don kada ya tara yaya ya biya musu kudin makaranta yanzu ya za ka yi da kudin makaranta ya za ka yi da wani ya kira ni ai a waya yanzu malam yanzu al'amuran nan ai ya kamata gaskiya a canja tunani kudin makaranta kudin gida kudin haya kudin kaza kudin menene kudin kaza da waye sauransu na ce ai da kudin makaranta da kudin ci da na sha da na safe ai a hannun Allah yake yi Allah ne yake bayarwa ba wayanka ba ne yaya Allah zai baka na 'ya'yanka ka riƙe ka ƙi ka basu to akwai masu kashe 'ya'ya Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe 'ya'yanku jin saboda jin tsoron talauci wai kada talauci wai ya same ku mace ta ta zubar da ciki akwai mijin da da kansa yake daukan ta je a watsar da cikin da kanshi da haka da ta yi magana sai na ce to ai babu damuwa tunda shi baya son haihuwa ki gaya mai ya je asibiti a fiɗiye shi ai ana fiɗiye namiji a kashe uwar haihuwar kamar yadda ake fiɗiye ɗan taure da ba zai iya barbara ba ba baya son haihuwa ba na ce in kika je yanzu aka ɗaure mahaifar aka dakatar da haihuwar taki in ya je faɗi ya mutu ya zaki in ‘ya'yan naku da kuka haifa suka mutu ya zaki in kika je ya sake ki bayan ya gama miki wannan sai ya sallame ki kika je kika yi sabon aure a wani gida shi kuma wancan mijin yana son haihuwa rashin haihuwar kuma zai iya kashe miki aure in mutum ya fahimci ma mace ma ba haihuwa take ba ma ba aurata ake ba so kuskure ne sai ya je shi a fiɗe shi ku ta zama a haka kin ga kin huta ya huta Allah shi sauki akwai matsaloli da yawa da suna buƙatar tafsili da bayani ku ji tsoron Allah ku kyautata wa Allah zato Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa amma ba laifi mutum ya tsarin haihuwa macen da take haihuwa haka akai akai akai akai to ya halatta a yi planning a rinka rage yawan haihuwar don saboda 'ya'yan da ake haifa su samu lafiya da ƙwari spacing don ita ma ta samu lafiya da ƙwari wannan ba laifi ba ne za a iya yi wasu malamai sun halatta haka kamar za ga wata duk shekara sai ta yi daga wannan ɗan ba gama shayar da shi ba an sallame shi kunika kenan ake cewa to wannan ba laifi a je likita ya daidaita haihuwar a sha ƙwaya ko a yi allura don a yi spacing sai yaron ya yi kwari shekara biyu shekara uku yayin da lafiyar uwar da kuma lafiyar yaron ya yi kwari to sai kuma a sake mahaifar sai a ɗaukan wani cikin kuma sai a haihu wannan ba laifi za a iya yi amma mutum ya zo ya ce wai shi ya'ya biyu maza ya'ya biyu mata shikenan ya ishe shi a rufe ta daga nan akwai wata ɗalibar da wata rana irin wannan suka tafiya hadari da 'ya'yanta wajen guda bakwai a mota family car wallahi malam gaba ɗaya suka yi hadari duk 'ya'yan suka mutu sai na goye sai ita wallahi malam da kanta ta zo ta ce a malam ashe abin da kuke faɗa gaskiya ne na ce a to da ƙarya muke faɗa ai ba ƙarya muke ba ta ce gashi yanzu an yi haɗari duk ƴaƴan nan sun mutu yau malam da na yi fulani ko na daina haihuwa saboda na haifi ƴaƴa bakwai ko kaza yau ina zan sa kaina guda ɗaya Allah ya bar min jariri ina jin jaririn shi ma dan jariri ne Allah ya bar shi ta ce yanzu nake buƙatar haihuwa kuma na san matan nan saboda haka ya kamata ku yawaita tunani gaskiya ɗabi'a ce ta jahiliya ta kafaran farko suke da wannan ɗabi'a na kashe yaya mutum ya ta bala'in tsoron talauci kuma Allah ya wadata shi ka zo ka haifi ɗaɗe ɗa biyan ya zo ya zama ɗan ƙwaya yanzu jiya aka kamun fatawa wata mata baiwa Allah ta ce a mata addu'a iya 'ya'yan da Allah ya bata ƙwaya biyun duk sun zama 'yan ƙwaya daga ɓarawo sai ɗan ƙwaya ta yi addu'a ta yi ta yi ta yi sun lalace hasan shiriyar ɗa daga Allah ne ta rasa inda za ta sa kanta to kaga an ka zo ya ɗan wanda ka samu duk suka zama 'yan iskan duniya ya za ka yi amma akwai su a wadace wataƙila Allah ya bar maka ɗaya biyu wanda za su dan faranta maka rai su maka biyayya su yi wa al'umma hidima wultu sun ma'ayyo ya ce an tuzani bi halilaci jarika ka yi zina da ainihin wato matar makoci an ce da ita halila ne li'anna ta hillu lahu fahiyar fa'ila bi ma'ana fa'ila ko kuma min al-hulul laifi a wajen Allah maha'incin makoci mugun makoci da zai yaudari matar makocinsa ya yi zina da ita malam ka duba sunna malam ka duba hadisi annabi ya san cututtukan mutane kuma ya san halin mutane ashe ashe makoci yana iya zina da matar makocinsa eh ana yi plenty is common ana yi duk wanda Allah ya jarabe shi da mace mara amana to komai zai iya faruwa a gidan shi shi yasa aka ce duk wanda zai aure ya nutsu ba a gaggawa akan harkar aure mara wayo wanda bai da lissafi a cikin sha'aninsa shine wai in yazo aure zai gaggauta ya gegita fa fa fa fa fa fa samu ayi zaka je ka debo kanka masifa wallahi ka ɗauko matar da ba kai kaɗai ba ne mijinta ka rasa kuma yadda za ka yi ta zama maka ƙarfan ƙafa in ba sa'a ba ta tara maka 'ya'yan wasu a gidanka kuma ita mace ba ta da wata maganar sifa wai dan tana gidanka ko wani abu Allah ya kiyaye kawai ko masu sakaci su bar matansu suna alaƙoƙi kaga mutum ya zama kamar alade da yus bai da kishi mataka ta kira wannan mataka ta kira wannan tana ta waya da wannan tana akwai wannan fa wayar sama shi a gida da an zo da an kira bai dauka ba matarsa take dauka a yana baya da yaji daga shirme mara kishi akwai wanda in dai ka kira shi matarsa take dauka wannan uwa muna alaka da shi naga eh wannan wannan ce kai ka daina wannan kai da an kira ka kawai dai matarka ta dauka wallahi malam na shiga ban daki nace me yasa kake barin matarka tana daukan wayar da aka kira ka baka san wani fitinan ne zai iya zai iya kiran ka ba ko wani ya saita cewa matarka za ta dauka a minti biyu uku wani zai iya yaudarar matanka ya gaya mata magana ta fitina na ce wannan rashin kishi ne ka hana ta ka ce karke dake dauke wannan ka ce yaron ka ya dauka ko ɗanka ko wani ma'aikacin ka ya ɗauka ya fi a kan ka ce matarka amma malam ba shi ba kishi hira fa haga mutum yana hira da matar wani an tuzaniya bi halila tijarika ka yi zina da matar maƙocinka zai iya yiwa alaƙoƙi musamman masu kasuwanci matar da take harkar kasuwa siye can siye can a masallacin nan a nan nan wajen liman ɗin nan kafin a rushe wannan masallacin wata mata ina iya tunawa nan ta zo mini sallar azhar wata ta kewayo tana son gani na me ya faru ta ce malam ni yar kasuwa ce ina yawo ina zuwa ƙasa kaza ina ƙasa kaza ina ci namijinki ta ce shi yaban dama na ce masha Allah ta ce na zo ne in nemi fatawa ya halatta mace ta canja mijinta na ce kamar yaya ta ce bai yi mun ba ba daidai na ba ne na ce kamar ya ta ce malam baya aikin komai kullum ni nake ci da shi nake kaza nake kaza na ce da da kika aure shi a haka kike ta ce a waye bude miki hanyar kasuwar ta ce shi ne na ce to nan gaba an za ki rinka tafiya indiya da jidda da kaza din ki masa biza ku rinka tafiya ya rike miki jakarki ku shiga kasuwa kam haza kam haza su yi wannan ya rike ku rinka tafiya ku kama hotel tare a mala ai wannan nauyi ne da kaza da kaza na ce to ai aure ne ake yi in ya ga dama kuma in ce ba za ki je ba ya halatta dan annabi ya hana mace ta yi tafiya daga nan zuwa guri kaza ba muharrami kaga dan adam ya ba ta dama tana kasuwanci yanzu ta yi ƙarfi ta tara kuɗi tana ganin ba ajinsa ba ne ita da nan matsa ta na takure ta wallahi malam ta ce wani ɗan kasuwa ne da suke harkar kasuwa da shi suna yawan tafiye-tafiye ya takura mata ya ce kawai shi fasanta yake yi tunda business ɗinsu ya yi iri ɗaya kawai ya kamata kawai ya abu nan ɗinta ta ce wallahi malam tun ba na son sa gaskiya ba zan ɓoye maka ba wallahi ina son sa kai malam cewa ta wallahi malam ta kama in mun sauka a indiya ko ƙasa kaza hotel ɗaya muke kamawa wato idan ana gaya muku wata magana sai ku yi mamaki ko wallahi malam duk malamin da yake wa'azi yake da'awa idan ka ji tarkacen tarkacen da ake gaya masa na fatawa hankalinka bai zai ɗauka ba kuma wallahi malam ana yi yanzu haka kawai fa mutum fa saboda rashin kishi ba sai ya bar matarsa tana harkar business kasuwa sai ta shiga kantin kwari ta shiga abin nan kasuwar kofar wambai ta shiga kaza ta caɓa kwalliya ta ado wallahi malam ta zuba gwalagwale ko ta yi kwalliya ta fesa turare ina za ki zan zan je sayayya ne a ai hajiya business take yi matan wannan zamanin wani da abin ya rikice ya ce hajiya ki rubuta duk abin da kike so ni zan je in siyo miki na ce ya yi maka daidai haka wai ya yi daidaita wai ka yi daidaita abu ne mai sauƙi zina da mace a yau a wannan zamani da al'amura suka lalace da haka annabi ya yi gaskiya da ya ce an tuzaniya wato halila tijarika bi halila tijarika ka yi zina da matar maƙoci to zama ma gida da gida duk mutumin da ya bari matarsa tana alaka da makoci namiji na dama ko na hagu ko na gaba ko na baya Allah ya sauye kai aboki amini ma in ba an ni da gaske aminin gaske ba kar a kuskura a bari yana alaka da mata kawai abin takan ko a waje amma magana matanka a kuma duk abin da za a yi a gabanka ka wallahi fatawa ce aka yi mu mai gidanmu malam wata ce take tambaya mai gidanmu idan zai tafiya yana da amininsa sai hada masa kudin cefananmu kudin asibitin yara kudin larurorin yara sai ya baci sai ce ka rinka zuwa kana duba su yakan yi tafiya kasuwanci wata uku hudu bayanan mutum ne mai yawo abokinsa da iya da shi idan sun buƙaci abu su kira shi turo kuɗi in yara ba lafiya ya zo ya kai su asibiti ko ya sa a kai su in kaza kaza kaza sauransu a yayin munta da shi ba ai kaga wannan amana ce kaga ai wannan yadda ce ko ta ce malam an waye gari mutumin nan tun yana buga waya ya turo sako malam ya dawo kofar gida yake zuwa ya kwankwasa kofa ya turo sako malam ya dawo wata ran sai ya ce a buɗe masa gida yana so zai ga yara kaga is kamar noma ina so zan ga yara saboda za mu yi waya da ubansu na irin ya zo ya ga yara ya zo musu abin alheri ta ce a turo da yara ya yi wasa da su a tsakar gida ya zo musu dan abin nan ai abokin miji ne ya yi alheri ya yi kaza kaza ashe matsiyaci yana da wata manufa wata rana da ya zo sai ya ce a buɗe masa falo zai ɗan zauna da yara ta ce daga zaman falo nan sai ya ce hajiya matso mana ai sai ki zo ai ta zo ta ce a takaice malam wata rana sai da ya zo sai da ya neme ni da ƙarfin Allah sai da ya neme ta sai da ya lalata da ita ta ce kuma damuwata mai gidanta ya aminta ya aminta da yadda da shi in ta faɗi wannan magana ma zai ce ƙarya take yi ka san akwai wanda in ya yadda da kai yaddar ƙoba to baya yadda wani abu ya taɓa ka ya zan yi na ce daga yau in zai tafiya ki ce masa in dai kudinku da hidindiminku wannan mutumin zai bayar to kin haƙura ya je ya riƙe kudin a hannunsa in an masa waya an yi bukata ya turo akawun amma ba ke yadda ya sake turo muke wani ba idan ya matsanta bai yadda ba ki masa bayani wala Allah kuma aurenki ya mutu wala Allah kuma wani abu ya biyo baya ka san ka zo ba da fatawa dole kana duba abubuwa yanzu ba mamaki in ta fasa wannan zancen kaga ita ba laifinta bane shi ya jawo amma wannan din zai iya kashe mata aure wato ita sunna da kake gani magana annabi malam zaka yi ta sharhi akan ta da fadi da yawa kurin ka bi ka'ida ka huta wallahi ba tuhuman ka nake ba ba wai ban yadda da kai ba ba wai ban kaza ba jiya din nan aka yi min fatawa jiya jiya za ku ta mamaki yaro ne ya yi wa ƙanwarsa ciki uwa ɗaya uba ɗaya ya mata ciki uwa ɗaya uba ɗaya sai da ya mata ciki kuma suka je ya ɗauke ta ya kai ta aje a zubar da cikin aka kama su kaga dai karewar kusanci da yadda ko to zamanin ya canja in ka tsaya a analog baka waye ba za a yi maka barna ido ake sawa yanzu lura ake yi da kaji kararrab kararrab duba sosai ka ga yaya dai yaya abubuwa suke kana kana kula Allah ya samu zama masu amana kuma duk mutumin kirki na kwarai wato yana taka tsantsan da mutuncin iyalin wani duk wanda ya keta mutuncin iyalin wani ya sani ya kai nasa iyalin kasuwa da za a iya keta mutuncinsu ko a wajen aiki ka nemi matar wani saboda tana aiki wannan wani babi ne mai zaman kansa mai faɗi wasi'i daga nan har dare neman mata ma'aikata mace da take tana aiki abokin aiki ya neme ta is common wannan ko su kansu matan da aka ba su yancin su fita su yi aikin gwamnati in ka ji kwama calar da ake yi labarin ba shi da daɗi wani babi ne wannan a rufe da haka duk wanda yake da ɗabi'ar keta alfarmar iyalin wani matar wani ko ɗiyar wani ya sani alkawarin na cin mutuncin iyalin wani zunubi ne da Allah ma baya barin sai an mutu ya yi sakayya tun daga duniya yake yin sakayya ka yi da yawa ko kaɗan ka gama da yarinya ka ritsa ta a ofis ko ka rika ta kuna wasa kana hira da ita kana mata kaza in Allah ya so da sai wani ya ritsa yarka yayi mata wannan wallahi ka taba jikinta ka mata wasa ka yi mata kaza kana mata kaza ai za ka yi ku ai kana da yaya mata wani ya zo ya taba wata ya mata kaza sai ta ce wane kana fa da yaya mata sai yayi dariya wa'azi ta masa abinda take nufi wannan fa abinda kai min din fa wani zai yi wa yarka ko kana kabari ko kana raye قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني القاسم ابن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا تو- من توبة wanda ya kashe mumini da gangan yana da tuba tambaya aka yi da gangan mutum ya ɗau makami ya harbe mumini mutum ya kashe ɗan uwansa da gangan fa ya saki mota ya buge wani ko ya yi allura ta guba ma wani ko ya ɗauki bindiga ya danna kunamar bindiga ya kashe wani haka kurin watakila ranka ya ɓaci ko an yi wani abu na laifi ana neman wasu masu laifi ka zo kawai wai saboda kai soja ne kawai kana da bindiga a hannunka ka je ka buɗe wuta a hanya fafafafafafafafafafafafa duk wanda ya zo kana kashe saboda kana da bindiga a hannunka da gangan wani wucewa ya zo yi ko 'yan daba ko yan area boys ko barayi ko yan kidnapping ko yan menene haka kullun mutum bai maka komai ba ka dauke shi ka harbe shi ko ka kashe shi shin wanda yayi wannan da gangan malam har tambaya ake wai shin zai iya tuba maka Allah ya karbi tuban shi fa qara'atu alaihi sai na karanta masa wannan ayar dan in bashi amsa wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ai bayan Allah na kwarai ba sa dabi'ar mumini in dai mumini ne baya kashe rai kawai kaji amsar kawai in mai imani ne bai kashe wani kawai wallahi malam da ka kashe gwanda a kashe ka alal akalli in wani ya kashe ka duk zunubinka gaba ɗaya yana wuyansa wani kurin ya zo ya kashe ka a kiyama za a ɗebo laifinka a ɗora masa haka kai ma in ka kashe wani ko kai sababin kashe wani to kai ma za a ɗebi laifin wani da ka kashe a ɗora maka ya ce ƙara'atuha alabni abbasin kama ƙara'ataha alayya na karanta wannan aya ga ibn Abbas kamar da karanta mun fa qala hadhihi makkiya nasakatha ayatun madaniya sai ce wannan ayar ta Madina Makka ce ayar Madina ta goge ta wacce take cikin suratu An-Nisa abinda yake nufi anan wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam wannan suratul Nisa ce yace laysa fiha istisna'u ta'ib babu maganar cewa wato banda wanda ya tuba ita wannan ayar malamai suka ce nazalat al-ghilzatu ba'da al-linatu bi muddatin yasira bayan an sauƙaƙa sai aka saukar da wato tsanantawa shi yasa ibn abbas malam a ra'ayin abdullahi ibn abbas duk wanda ya kashe wani da gangan ko ya tuba Allah bai zai karba ba in ji ibn abbas wasu sun jayayya da shi cewa ko sun sarhi sun ce ai kuma shirka ne da in ka mutu Allah bai zai yafe ma da wai ya ce ai ga abin da Allah ya faɗa ya ce ku duba zunubin shi fa mutum ɗaya fa ya zo a hadisi cewa la zawalu duniya ahwanu inda Allahi min katli rajulin mu'minin duniya ta tashi gaba ɗaya daga aiki karab kacab Allah ya tashi duniya shi ya fi sauƙi a wajen Allah akan a kashe mumini ɗaya da wani abu zai faru ta ƙone duniya duka dukiyar duniya ta ƙone dabbobinta da waye su ƙone akan a kashe mumini mai rai ɗaya wanda haka ta faru darajar mumini a wajen Allah yanzu kurin saboda rashin hankali mutum ya dauki kunamar bindiga ya yi ta kashe mutane wai ya ce kuma zai gama lafiya ai wani abu ne na alkawari duk wanda ya kakkashe mutane baya gama da duniya lafiya malam da ganganci yanzu akwai wani wanda bai san cewa haramun ne kisan kai ba ko wanda bai sani ba malam kes ɗin direbobi kawai ana baka labari malam direban tirela masu manyan mota wai har hira fa ake sai mutum ya dawo daga tafiya daga Lagos ya shigo Kano ko ya shiga kaza sai yana gaya wa dan uwansa kwadi nawa ka taka ne kwadi fa ka san abin da yake nufi karamar mota nawa ka murkushe ko a wajen shiga kwana ko wajen sauka ko canjin hannu sai ya jefa maka ita wani ya ce kwanan nan yana a kaduna ya taho abuja ya zo kaduna ya ce yana kallon wani ɗan tirela ga wani mai karamar mota ya zo ya ce kawai yana zuwa sai kaɗa mai ita karo sai ba shi bodi kawai ya ce wallahi yana kallonsa ko leƙawa bai ba ya murƙushe kawai rukukus kawai ya ci gaba da tafiyarsa kawai haka suke yi ba su damu ba akwai direban tirelan da ya kashe mutane aka kira ni abokinsa ya kira ni yana tambaya na cewa ya za a yi na ce azumi zai yi ya adadin mutanen da ya kashe sai ya azumin su sai ya ce a gaya mun cewa bai zai yi ba na ce ku gaya mai dan ubansa in ya mutu ya shiga wuta ni ina da asara ai kaga wannan gatsali ne in ja maka aya in ja maka hadisi wai hadda aikuwa wai a gaya mun ba zai yi ba na ce to in ka mutu Allah ya kona ka ni ni da ka tambaya ni ina da asara yanzu dan an shiga kiyama Allah yana kona ka ni na damu ni ni ina da wani wata asara ne ni indai na tsallaka na shiga aljanna ta ni irin amsar da ya bani ita na bashi daidai ka san ana cewa alkafu bil kafi wanda ya baka tafi ka bashi tafi nan gaba ya sake gatsali in zai rashin hankali shi malam gaskiyar ka fa na ce ai kware kuwa ka loda masa yadda ya lodo maka ka loda mun ni ma ka loda masa haka ka san akwai wawa in yayi wawa yayi wauta in ka kyale shi wani lokacin zai je ya ƙara yi wa wani amma in ka in idan ka yi masa wauta ka seta masa hanya zai ce a to nan gaba bai zai ƙara yi ba kashe mutane suke yi da yawa kun ba su damu ba Allah ya mana afuwa wannan ra'ayi ne na Ibn Abbas Allah Allah ya fi mana gaba daya qala حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر غندر قال حدثنا شوبة عن المغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن متعنى الكوفة سنين سابعني دنغني ده كنت كشي مؤمني sun ta jayayya yaya hukuncin wanda ya kashe mumini kaga malam kaga al'umma da suka suka damu da ran dan adam kenan muku yanzu a banza a iska ma kawai wani zai zo zubar da mutane yanzu fa zuwa ake kawai dare ɗaya ƙauye ɗaya kawai sai dai kaji ana barin wuta raba ba ba ba ba ba ba ba ko kaji ai wani ya ji ya saki bindiga ya kashe mutum kaza ba damu ba nan fa akan mutum ɗaya ne ake kan mutum ɗaya kuma har yanzu wallahi malam in idan idan inda aka ci gaba ne yanzu kamar nan gadon kaya ko in aka ga gawon mutum ɗaya a nan layin a ƙasashen da aka ci gaba gawon mutum ɗaya a nan layin wallahi duk unguwan nan sai sojoji da 'yan sanda sun rufe ta wallahi sai kun yi bayanin waye kashe wannan mutumin kuma wallahi wallahi gida gida sai sun yi bincike in za a yi wata ana bincike ba shegin da zai fita wallahi tallahi da ke gaya baka don haka in ka gama za a yi kisan kan ma don kar a jangalo maka ai za ka yi magana haka suke yi ba kai kai ba ma wannan ba wanda ya zo wucewa ma sai ya shiga uku kafin ya tsallake amma mu da nan an zubar da gawa hamsin anan cewa za a kwashe su a tafi mu tafi harkar mu kaji sau nawa ake shiga unguwa a barar da wasu a kashe wasu ba damu ba to kaji su akan mutanen kufa gaba ɗaya fa mutum ɗaya suna ta jayayya ya za a yi ya ce farhaltu fihi ila ibn abbas sai ne tafiya zuwa wajen abbas faƙala nazal fi akhiri ma nazal wannan aya ta maganan kisan kai din fa shine abu na ƙarshe da ya sauka cewa dan wuta ne Allah ya ce duk wanda ya kashe wani dan wuta ne yace falam yansakha shay'un walam yamsakha shay'un ba abin da ya shafe wannan aya ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله فجزاؤه جهنم أنا تنبي ابن عباس أكم فدن سساكمكن جهنم وعن قوله لا يدعون مع الله إلها آخر دفدن الله لا يدعون مع الله إلها آخر yace kanat hadhihi fil jahiliya wannan ana bayani ne akan abin da ya faru a cikin wato jahiliya to wannan shine ayoyin da malam ya kawo a wannan babi da ya shafi kashi kisan kai da kuma zubar da jini kuma imam bukhari ya yi mana bayani cewa harkar zubar da jini din nan ga abin da abdullahi ibn abbas ya tafi in ka je ka kashe mutum da gangan saboda ganganci shi a wajensa dan ka daga hannu ka ce ka tuba ma ka yi aikin banza to kuma gwanda a bar mutane a tafi a haka kawai yawa dan mutane su kiyaye jinin yan uwansu duk inda za ka iya kashe wani duk abin da zai kai ka kashe wani karka yadda karka yadda karka yadda kuma ko da kisan kuskure ne irin abubuwan da suke faruwa a gidaje sakacin mata a zuba maganin bera a ruwa a dan kofi sai a bar shi yaro mai rarrafe ya zo ya ɗauka sha kin kashe ɗanki a watsa fiya-fiya watsa fiya-fiya a abu ko a sa wa bera a, a magani a kosai ko a tumatir sai a wullar da shi a ƙarƙashin kujera yaro mai rarrafe mai ɗaukan komai ya sa a baki ya ɗauka ci ya mutu kin kashe ɗanki yanzu wani feshi ya je ya yi feshi feshin ƙwari ya yi a gidansa a zogalai irin mutane suna dasa zogalai a gidajensu mai aikinsa ya je ya feshi na magani na soro da kwari shi mai gidan da mata gidan ba sani ba yaron gida ne mai kokari irin nasa ya je aka yanko masa zogalen nan aka yi masa kwado lafiyayye da ɗan ƙaragonsa har da shan ruwan zogalen su su hudu suka ci wannan zogalen da ƙyar suka kwana daidai mutuwa yi gudawa suka ta yi kuram sai asibiti gaba ɗaya da aka je likita ya bincika aka gane ai wannan gubacci Allah da iko wanda bai yi gudawar ba wanda abin ya kume masa ya kiyaye bai yi gudawar ba shi kuma mutuwa bai ma kwana ba yanzu ka duba wannan feshi kurin wannan maganin fiya-fiya da maganin sauro da maganin kwari ko sauro ko kwaro in ka watsa masa ba mutuwa yake ba kai ma in ka kuskura ka sha sai ya kashe ka to sai mutum ya ganganci ko je watsa shi akan dankali mata marasa tsari ko dabino a buɗe a kicin ta je tana yayyafe yayyafen fiya-fiya a kicin dabinanka da kake buɗe baki da shi yana buɗe saboda ba ta da tsari a je a ɗebo maka hambuɗe shi idan ya zo da ƙara kwana sai dai ka ji ka ana marar buka wa madinuka sakaci sakaci na mata yana faruwa maganin bera a sa yaro ya zo sha wata ta zuba maganin bera wai beraye sun dame su ta samu wai shayin bera din da ake faɗa ta zuba ta dan bashi a ƙarƙashin kujera wani yaro ya zo ya ɗauka ya a wannan ya bunka sai ya mutu take ta kashe ɗanta da kanta bai ba gwangwanin madara wata ta je ta zuba kananzir gwangwanin madara ta sa kananzir yaro karami ya ga madara yana kwaɗayin madara da ya zo ya ɗauka yaro ne ya shanye ka nazar nan sai asibiti da ƙyar aka ce ransa yanzu ke in baki da hankali ya kamata ki ɗauki kananzir ki sa a gwangwanin madara da alamar madara ai yaro in ya gani zai ɗauka madara ce robar faro haka suke yi mata robar faro sai mace ta zuba fiya-fiya ko ta zuba kananzir a robar faro irin roba ta ruwa yaro in ya gani zai dauka ruwa ne kai ma in baka sani ba idan kananzir din ya kare zaka iya dauka ka zuba ka ci a zuba ma kunu zaka tafi office da shi ko a dan abin din sa ka je ka sha ka sha bala'i akwai kisan kai da mutane suke na kuskure da kuma sakaci da haka dole ne a koya wa mata su san da wannan muyi taka tsantsan da rayukan mu sai mu zauna lafiya wajen Allah kuma mu samu kyakkyawan sakamako bayan mun mutu abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuma harshe Allah ya fi mana insha Allah wa karatu sai wani sati ranar asabar mai zuwa kuma da ikon Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaikum